ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار الإقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma badu ya kuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare mu da jinjina da kirari ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau wata na biyar a cikin jeran girotannin musulunci watan jimadin ula yana da kwana goma sha tara wanda haka ya yi daidai da yau sha uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya osuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a yini na mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba mana nan cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a kirgen surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hamsin da biyu a wannan sura mai albarka suratul tauba yau za mu tashi aya mai namba ta 53 insha Allah fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa qul anfiqu taw'an wa karhan قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين sura dai kamar yadda bayanai suka gabata a baya tana yin bayani game da ahwalul munafiqin halayya daga cikin halayyar munafikai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan aya dori ne akan ayan da muka tsaya a makon da ya gabata domin a waccan ayan Allah ta'ala yana ba mu labarin cewa su suna dawo ku gare ku domin ɗaya daga cikin abu guda biyu ya same ku ko ku yi shahada ko kuma ku dawo gida da nasara da ganima sai Allah ta'ala ce kuma ku ce kuna dakanta musu kuna dawo ku Allah ya kama su daga az- da azaba da gare shi ko da sanadiyar hannunku kowa ya je ya yi dako ya ga irin abin da Allah zai ɗan uwansa su dai masu imani duk abin da Allah ya da su alkhairi ne imma mutuwar shahada imma dawowa gida da ganima su kuma waɗancan ɗin duk abin da Allah ya yi to azaba ce ko Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu su mutu suna kafirai ko kuma Allah ta'ala ya ɗanɗana musu azaba sanadiyar masu imani duk ɗayan biyun babu sauƙi to sai Allah ta'ala ke faɗa mana wani irin al'amari da suka tsinci kansu a ciki na ko su yi ko ma kada su yi duk ɗaya ne ne ƙul an fi ko ɗau'an aukar han Allah ya ce ku ciyar da dukiyar ku ɗau'an kuna masu son rai saran ku yana so ku yi da daɗin rai ku ciyar aukar han ko ku ci da dukiyar alhali ranku baya so kamar an tilasta muku a dole ku yi to Allah ya ce lanyu takabbala minku duk ɗayan biyun da Allah ba zai karɓa ba kamar me dalilin da Allah ya ba zai karba ba sai Allah ya ce innakum kuntum qauman fasiqin domin ku mutane ne waɗanda ku ba ku yi wa Allah da'a al-fisqu hini al-khuruj an da'atillah shine mutun ya ki wa Allah da'a ga dokokin Allah na ayyaki ga dokokin Allah na abari yaki bari wani shine asalin al-fisqu a larabci kenan to su munafiqai fasikai ne ma'ana ba sa bin dokan Allah ta umarni haka nan ba sa hannuwa daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya hane su malaman tafsiri suna cewa kamar imam abdurrahman nasiru sa'idi da shi da ibn ashur suna cewa wannan ayar nazalar fi al-jadd bin khais ta sauka akan wani munafiki da ke ce masa jadd bin khais wanda makon da ya gabata min yi wata magana a kansa shi wannan jadd bin khais iya cikin mutanen da suke zama a gida suke fita yaki suna ganin kamar za su yi wa manzan Allah ta yin dukiya ya karba su zo su faɗi ƙarya su ce za su ɗauna wuyin mayaƙa ka za su ba da dukiyarsu amma su ƙi fita yake an fahimta to suna da irin wannan salon su kawo dukiya mai yawa su bayar ce ga gudunmawarsu a tafi yaƙi amma su ba za su je ba domin tsoro da ke gare su da kuma rashin imani idan har sun ci da wannan dukiyar bisa daɗin rai suna ganin kamar ba za su fita yaƙi ba to ita ma wannan ciro Allah ba zai karba ba ko kuma manzan Allah ya ki karɓar uzurin nasu a ce dole sai cin zai yaƙin kamar yadda wa'ansu da yawa sun je tabuka a cikin munafukai wa'ansu da yawa sun je uhudu a cikin munafukai to za su je ɗin za su kashe dukiyar a tafiyar tasu ɗin shine karhan kenan ɗau'an suna garin madina su ciyar zuwa karhan su tafi da su da dukiyarsu ɗin duka ma to duk biyun Allah ce ba zai karba ba lan yi taqabbala minku lalle munafikai suna tafka asara aiki mafi wahala a cikin aikin addini baya yaki shine zurwatu sanam al-islam shine tozo mafi tsawo mafi girman daraja a cikin musulunci amma domin zuciyar ta ɓoye saɓanin abin da baki yake bayyanawa to sai Allah ce ba zai karba ba an fahimta lan yi tuƙabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin aka ce qul anfiqu aw an aw karhan an ce qul sai sigar ta zo da fi'ili ne amri ku ciyar da dukiyarku ɗau an aukar ha ko da daɗin rai ko da ɓacin rai to sai malamai suke cewa nan wannan sigar ta fi'ili amri ta dillu ala taswiya daidai ne ku ciyar ɗin da daɗin rai ko ku ciyar cikin damuwa duk Allah ba zai karɓa ba a bayyanta kamar yadda fi'ili amri iya zuwa da sigogi daban-daban a ƙur'ani kamar da malaman balaga suke faɗa akwai wata taswiyar ma daidai da wannan da Allah ta'ala ke ta istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allah lahum is falan yaghfir Allah lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga nan taswiya ne akwai kuma umarnin da yake zuwa da ibaha kamar Allah ya ce ku yi amma kuma umarin halattarwa ne baya nuna wajibi ne sai kowa ya yi ƙur'ani yana ba mu labari game da azumin ramadan fakulu washirabu hatta ya tabayyana da kuma alkaidul abiyadu min alkaidul aswadi min alfajr aka ce fakulu wannan sigatul amri ne ku ci ku sha hatta lilgaya har lokacin da alfijir ya bayyana baƙya alfijir ɗi na biyo bayyana daga na farko alfijir ya bayyana kenan to da aka ce fokul washirau ku ci ku sha daga zaren rana ta fada har zuwa ketowar alfijir to wani abin da yake nuna al'ibaha yake nuna ba tun daga faɗuwar rana har ketowar alfijir duk halar ka ci abinci a wannan tsakanin ba ka dinga ci ka dinga sha ba kakkautawa ba har sai alfijir ya fito ba ka ake nufi ba an fahimta wannan shine al-ibaha akwai at-taswiya akwai at-takhwif da za a zo da umarni amma tsoratarwa ake ana tsoratar da ku kamar fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wannan at-takhwif ne wanda ya so ya imani wanda ya ƙi imani to wannan tsoratarwa Allah yake to wannan iya cikin at-taswiya wal anfiqu taw'an aw karahan ku ci da dukiyarku kuna masu ƙauna da son rai ku ciyar ko kuma a'a ku ciyar ma don dole to lan yi taƙabbal minku Allah ta'ala ba zai karɓa ba wal amru huna bi ma'anar taqayyir umarni anan iya nufin zabi ko ku ciyar din ko kar ku ciyar wa suka ci a taswiya daidai da daidai da ciyarwar taku da kin ciyarwar duk ɗaya ne inna nafkatukum aw'an aw karahan ghayra maqbula ciyarwarku da kuke da dadin rai ciyarwarku da kuka yi don damuwa da rai baya so to duka dai Allah ta'ala ba zai karba ba ya tabbata cikin hadithi aka raje tabari fi tafsiri imam tabari ya fito da hadisin cikin tafsirinsa a hadisi na abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi manzala kita annal jaddu aba qais lamma atazar an al khuruj shi wancan jaddu bin qais ko jaddu aba qais ɗaya daga cikin munafukan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya buƙaci ya zauna a gida ya ƙi fita yaki qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai cewa annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin uinuka bimali zan taimake ka da dukiyata talakawan sahabbai wanda ba su da abin hawa ba su da abin da za su bari a gida zan ba da kuɗi ni kuɗi zan bayar amma ba zan fita yaƙi ba shine uinuka bimali fannazalat fihi wa fi amsalihi minal munafiqin sai wannan aya ta sauka kansa da irin misalan misalan sa na munafikai ila qiyamis sa wasu kuma suke cewa ayan ta sauka bisa wannan munafiki amma a umumin ayan iyakan kowa da kowa dama sun ce ba lafazin bane abin duba ga nassi umumin sa umumin nassi duk wanda ya siffanta da siffa irin tasu ya ƙi taimakon sunna ko yake wa sunnar manzan Allah zagon ƙasa da irin damar da Allah ya bashi ko ya ƙi fita ya taimaki addini ko ya zamto mai adawa ga jagorancin musulmai da irin tsarinsu na sunna duka wannan iya cin alamatun nifaq to duk abin da zai ciyar na dukiya ko don riyama a gaban mutane ce ya bada kaza ya bada kaza ya bada kaza ko kuma don dole ya bayar da ransa baya so to duk ɗaya ne agun Allah Allah ba zai karba ba domin zuciyarsa ta ɓoye abin da ba haka bakin sai ke bayyanawa ba kuma alhalin iya ɗaya daga cikin masu ƙinyi wa Allah ɗa'a innahum a domin su a fasikai ne sun fita daga yi wa Allah da'a malik ke cewa Allah yana bayani mubayyana li butlani nafaqatil munafiqin iya bayani kan rugujewar ciyar da dukkan abin da munafiki zai ciyar duk abin da munafiki zai bayar wajen gina addini da taimakon musulmai to agun Allah Allah ba zai bashi komai ba ba abin da Allah zai bashi a wa zakara sabab fi zalik sai Allah ta'ala ya ambaci sababin da yasa ba zai karba ba shine zikiru alghardu min adami takabbirin nafaqatihim Allah ya ambaci dalilin da yasa bai karbi sadakar su ba bai karbi ciyarwar ba shi Allah baya komai sai da dalili ta'ala Allahu an zalika ulwal kabira Allah kawai dan launin fatarka ko dan yaranka ba zai karbar aikin ka ba akwai dalilin da yasa bai karba ba sai Allah ce innakum kuntum qauman fasiqin wannan shine dalili kawai kasance wasu fasikai sun yi wa Allah sun fita daga yi wa Allah da'a to wannan shine dalilin da Allah ya sa ba zai karba ba a can ma da Allah ya ce manzon Allah nema musu gafara ko kar ma ka nema musu gafara sai Allah ya ce innahum kafaru billahi wa rasuli dalilin da Allah ya sa ba zai musu gafara ba domin sun kafirce Allah da manzansa wannan shine dalili kuma Allah kamar yana koya mana magana iya koya mana mu'amala duk abin da zaka yi musamman na hukunci kai da dalili wani kaza ya faru amma sanadiyar kaza ne kaza kuma hukuncinsa kaza wanda shine daidai kuma shine irin tsari da musulunci ke so to Allah ya ce ba zai karba daga gare su ba ga dalili domin su mutane ne fasikai wanda suka fitar daga yawa Allah da na'am ayata gaba وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
Allah ta lake cewa wa ma ahu an tuqbala minhum nafaqati ba ba ba wani abu bane ya hana Allah ya karbi sadakar su ko ciyarwar su ma'ana dalilin da Allah ya hana bai karbi ciyarwar su ba bayan wancan innakum kuntum qauman fasiqina bayan shi to ga wani ma illa annahum kafaru billah kaga Allah ya sake kawo dalili na biyu kenan can an ce sun yi wa Allah butulci ba sa yi masa da'a ƙari na biyu sai Allah ya ce illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah shi ma dalili ne na cewa duk abin da kai Allah ba zai karba ba in dai kana shakka game da Allah kana shakka game da manzon Allah to duk abin da kai Allah ba zai karba ba kafirai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ce za mu gabato musu da duk abin da suka yi a duniyanci kafiri zai iya taimako zai iya kafa kungiya da NGOs da waye ya taimaki mutane a nan barin da nan barin ya kawo abubuwan da mumini ne yi to lada zai samu agun Allah har ma ya zama sanadin tafiyarsa aljanna to Allah zai gabato da duk abin da suka yi a duniya in kun kula a galibiyar NGOs din nan kashi 95 duk na kafirai ne kuma an kun ji irin miliyoyin kudin da suke turowa irin kasashe wannan da kasashen da ba su kai mu ba wajen abin da ya shafi harkar lafiya da harkar ruwan sha da harkar ilimi su ɗau su turo mako da miliyoyi domin a ci gaba da taimakawa talakawa na ƙasa wanda ƙasarsu ta kasa ɗaukar nauyinsu a galibiya daga turawa yahudawa irin wannan kudin suke fitowa to amma kaga wannan aikin da a ce mumini ne yake yi mai imani to wannan aikin kadai zai iya sanadiyar samun aljanna gun Allah to amma Allah ya ce duk irin wannan aikin da suke Allah ba zai karba ba sanadiyar me domin su sun mutu ba da imani ba sun mutu suna shakka game da Allah suna shakka game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Allah ya ce innahum kafaru billahi wa rasuli ko kuma wa ma mana ahuman tukbala minnum nabaqatu ila annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sun kafircewa Allah kuma sun kafircewa manzon Allah sai malamai suke cewa al-kufur billahi amrun ko shay'un wa kufur bi rasulillahi shay'un akhar kafircewa Allah wani abu ne daban kuma kafircewa manzon Allah shi ma wani abu ne daban tunda an kawo wawul faisala an gane ko wa ma mana amin an tuqbala min nafaqatu ila annam kafaru billahi sai aka ce wa bi rasulihi bayan kafircin da suka yi wa Allah hallo suka sake wani kafircin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ga Allah shine kadan rahin tauhidi da shirka da yi wa Allah kishiya wannan shine kufur billah me ake nufi kuma da kufur bi rasulillah shine yadda da wata doka ta ibada za ta zo daga wani Allah ka karba baka samu tauhidin risala ba akwai tauhidun la akwai tauhidin risala bayan da za ka yi kana musulmi a ce wata dokar ibada ta zo ma ba ta hanyar manzan Allah ko sahabbai ba a ce karba ka yi aiki ne ta ba zai yi ba yadda ka kadaita Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya to haka za a kadaita manzon Allah shi ne zai zo da yadda za a bauta wa Allah to duk wanda yake da shakka game da manzon Allah game da wannan to shi ma iya cikin dalilin da Allah ya saba zai karɓa yakin sa ba kun ga in mun fahimci wannan ka'idar to babu shakka yan bid'a suna cin asara domin duk wanda yake aikata bid'a a zuciyarsa akwai wani abu da zai yi Allah ya bashi lada ba da sanin manzon Allah ba ko kuma san Allah bai san shi ba ko sahabbai ba su fahimce shi ba yasa Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ya masa rahama yake cewa man ibtada bid'atan fayara anha hasana duk wanda ya kirkiro wata bid'a addini kuma ya zuba ido iya gani abu ne mai kyau yake aikatawa har ma in baka yi zarge kai baka san annabi an fahimta to sai Imam Malik ya ce faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khana fi risala to wannan dan bid'ar da ya kirkiri bid'a ya goya mata baya to iya rayawa a zuciyarsa koda bai furta a bakinsa ba manzon Allah ya koye wani abu a mazanci bai fada ba tunda ma'aikin ya ce babu abin da zai kai ku aljanna daidai kwaya zara sai da muku bayani a kansa babu abin da zai kai ku wuta daidai kwaya zara na muku bayani a kansa kaga ba ma bin manzon Allah ba shi bayan wajibin da ya saukar har alfarma ya nemo mana abun Allah alfarma Allah al'ummata Allah al'ummata abu da yawa Allah ya ce to na sauke musu na sauke musu na sauke musu rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana manzon Allah ya ce Allah ina roƙa al'ummata wani Allah ya ce na karba duk abin da suke bisa kuskure ko mutuwa na yafi musu ba zan kama su da su ba duk wannan alfarma manzon Allah muka shiga manzon Allah ya ce kuma Allah ina roƙonka duk abin da za su aikata Allah karka halaka su a lokaci daya irin yadda kewa mutanen annabi nuhu irin yadda kewa mutanen annabi lutu annabi shu'aibu Allah karka musu wannan Allah ce na karba ba zan musu ba duk abin da za su je su aikata inna rabbaka labil mirsad wannan fa shine manzon da ya nema mana wannan fa ko manzon yace Allah ina roƙonka wannan al'ummar tawa ya Allah kada ka kawo wata annoba a lokaci ɗaya ta gaba da su Allah ya ce na karba duk annoba da zan jarrabe su sai dai wani barin ai amma wani barin ma bai san ana yi ba sannan ya ce ya Allah wannan al'ummatawa ina so ta zamto ita ce farkon shiga aljanna Allah ce na yarda duk fa annabi ne roƙa mana wannan abun Allah ba yanzu har min cinye abin da ya zo mana da shi har muke neman abin da bai zo da shi ba a gun wa'ansu ko mu ce ibada muke ko mu ce muna neman Allah ya ba mu lada ya kamata mu nutsu hankalinmu ya dawo jikinmu ba abin da wannan annabin yake so face ga mun mutu da imani azizun alaihi ma anito Allah ce harisun alaihi قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم Mm.
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Allah ya ce manzo ya zo daga jinsinku shi ma ɗan adam ne irinku ne laƙar ji a kuma rasulumin an fusiku amma akwai wata ruwaya akwai wata ƙira wanda shazza ce laƙar ji a kuma rasulumin an fasiku min an fasiku daga mafi zaɓuwa a cikinku amma min an fusiku ita ce ƙira'atu jamhur ya zo daga jinsi irin naku na ‘yan adam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum shi wannan manzo azizun alaihi ma anittum duk abin da ya takura muku duk abin da ya sa ku shiga uku to shi ma manzon Allah abin ya dame shi baya sansa Allah ne fa alwahidul qahhar yake shedar manzon Allah da wannan duk abin da ya dame wajen manzon Allah ya dame shi baya sansa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ko manzon mai kwadayi ne gare ku mutu da imani sai Allah ma ya ce to bil mu'minina rahufur rahim shi wannan manzon gaba da masu imani mai tausayi ne mai jin kai ne mai tausayi ne mai jin kai ne ya sa manzon Allah dab da ajalinsa ya cewa rabbi ummati rabbi ummati bayan ya ce as-salatu wa malakat aymanukum iya cikin maganganunsa na ƙarshe ku riƙe sallah ya ku al'ummata ku kula da amanar matanku na aure ku riƙe amanarsu sannan ke ce rabbi ummati rabbi ummati tashinsa daga kabari farkon abin da zai ci rabbi ummati Allah ina al'ummata wannan fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yau kace ka kirkiro wani abu da zaka samu lada bai sani ba to ina risalar take ai baka san ma me risalar ba risalar shine gamamman sako daga Allah zuwa ga bayin Allah abinda zai kai mu aljanna ya mana bayani abinda zai kai mu tai mana bayani so saboda ka kafircewa manzon Allah da kin yadda da sallama masa wajen karbar dokar Allah da karbar doka ta kar ayi agun Allah to iyasa Allah yake karbar aikin ka an fahimci wannan bayan innahum kafaru billahi wa rasulihi nan kuma an ce bayan can an ce kai sun kafircewa Allah a fasikai ne nan kuma an ce kafaru billahi wa rasulihi kun ga ga dalilai guda uku kenan dalili na hudu wala ya'tuna salata illa wa hum kusala duk wanda yake sallah da nauyin jiki da a yi a yi sallar ya tafi to dalili ne na kanci Allah ba zai karɓa aikinsa ba in kun kula abin da ayat ta buɗe wa ma mana ahum an tuƙubala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa ma tuwahum kafirun an fahimta illa annahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafircewa Allah da manzansa sai Allah ya ce wala dori ne aka ba sabuwar magana ba ce wawul adafi ne magana tana nan bata yake ba bayan sun kafircewa Allah da manzansa nan ba sa yin sallah sai da nauyin jiki wala ya atuna salata illa wa mukusala yin sallah da nauyin jiki da kosawa da in kana masallaci kamar kana kurkuku ka damu motsi kaɗan ka damu kanka a cikin masallaci sallar ma don dole kake yi to albishir gare ka Allah ba zai karɓi sallar ka ba bayan ma bai karɓi sallar ba duk aikin ka na ibada Allah ba zai karɓa ba an fahimta domin daga cikin ka'idar imani sai ka yi wa Allah da'a kana so at-tazallul wal khudu' ila Allah hubban wa ta'zima duk abin da zaka yi wala sai kana so kana kana jin shauki kana so manzan Allah ce yake bilal arihina biha ya bilal manzan Allah kira sallah ka sa mana farin ciki ya bilal ka kira sallah mu ji daɗi a ranmu har in ana kiran sallah baka jin farin ciki kana jin damuwa ka binciki imaninka ko kuma in kullun zama cikin masallaci shine kurkukunka shine damuwarka wallahi ka binciki imaninka a kullum mumini aka kira sallah so ake aga iya annashuwa iya jin daɗi ana so aga farin cikinka da nutsuwarka cikin masallaci wannan shine guda ya kamata a fi ganin walwalanka da farin cikinka amma ba gunda zaka nuna damuwa da kosawa ba to lalle ilalla an kana yin sallah cikin nauyin jiki da rashin ilimin ta da rashin tambayar me zai gyara ta me zai bata ta a kullun kai dai kaga ana sallah kaga da kana yi ba ruwanka da sanin kaza da kaza bisa addini to kai ma kana cikin wanda Allah ba zai karbe ibadar ku ba ولا يأتون صلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون هكذا باسا تشيروا تزكى ko ta ɗau'i face suna cikin takura da jin ba sa su Allah yana ba mu labari tun da ayar ma za ta zo a gaba wa min al-arabi man yattakidu ma yunfiqu magarman wa yatarabbathu bikum ad-dawa'i daga cikin larabawan kawai da suka siffanta da munafirci idan dole aka musu manzala ta yi an ba da zakka sai an karba to za su ba da zakar tamkar haraji aka dora musu kaga duk wanda zai ba da haraji ba a sanarsa zai bayar ba ko kuna bayarwa a sanarku ne a zo da ai ba da sanar yake bayarwa ba da harajin da da na yin zina gobe to Allah ya siffanta ana bayarwa amma ba a so haka tsarin yake daga Allah to sai Allah ke siffanta larabawan ƙauye lokacin da suke ba da zakka sai ake suke kwatanta zuciyarsu kamar suna ba da haraji ma'ana a takure ba sa so to duk wanda zai wa Allah ibada irin wannan kace kai nayi dai na huta to wallahi Allah ba zai karba ba kai abin da san rai da annashuwa na dai fitar da zakar na huta shikenan dai ku je gashi nan baku to shikenan ka fitar amma ba ta fita ba Allah ba zai karba ba domin kai ba da san ranka ba kai ba da annashuwa ba kai ba da nishadi ba kuma Allah ba zai karbi wannan ba shine wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyarwa ta dawai ko ta dole face suna masu taku suna jin damuwa suna jin kamar ba sa zo kuma dole aka yi musu to wannan iya cikin dalilin da Allah ta'ala ya sa baya karɓar dakin wasu daga cikin mutane na'am aya ta gama da فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
Allah ya ce to ku masu imani bayan an faɗi siffar munafikai da irin abin da yasa Allah ba zai karba aikin su ba sai ce to ku masu imani tun daga manzon Allah har zuwa ƙasa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyarsu ko ‘ya'yansu su burge ka an fahimta su waɗannan biyu su ne kusan suka musu sanadiyar halaka zuwa ga Allah su ne kashi mafi tsoka da ya ja musu hasara agun Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah yake mana hannunka mai sanda ku masu imani duk abin da ya shafi munafukai na dukiyarsu da alfaharinsu da kadararsu kare tsokani muku yi ku ɗauke idanku daga kansu Allah ya musu wannan ne domin ya ƙara musu talala mai kamar sake suna ganin kamar zaɓi ne daga Allah ko wani so ne Allah yake musu a duniya fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyinsu da ƴaƴayensu su burge ku kuna ta sha'awa haula il munafiqin wadancan munafikan da qur'ani yake ba mu labari da dukiyarsu da ƴaƴansu ba abin sha'awa bane fa inna ma'asawullahi li ajliha domin suna sabawa Allah dalilin dukiyar ko dalilin yayan he zamto su ne sanadiyar sabawar su zuwa ga Allah Allah ya ce wannan shine dalilin da Allah ya ce kada ku yi sha'awar dukiyar su a wata ayar Allah yake cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil لا bilad يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
Mm.
متاع قليل ثم مأواهم جهنم Mm.
وبئس المهاد Allah ya ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad irin kaiwa da kawon da kafirai suke da dukiya da alfahari da bushasha da wane ne to kar ya rude ka kar ya rude ka sai Allah ya ce mata'un qalil dan wani jin dadi ne dan kadan jin dadi ne amma dan kankane suma ma'awahum jahannam sannan bayan dadin ya wuce koma koma su wutar jahannama Allah ya ce wa bi'sal mihad tir da makoma inda wutar jahannama ce wannan makoma ba ta yi kyau ba ta yi muni kuma mu sani cewa kun ga wannan rayuwar da muke a duniya akan rayuwar lahira bayan an mutu wallahi tamkar flashin din waya ne kaga wani flashin din ma baka san wanda ya kira ka bugo to ka kwatanta rayuwar duniya da irin wannan yadda ka san walƙiya haka take rayuwa baka fara rayuwa ba ko ba za ka fara rayuwa ba sai ran da ka mutu daga nan ake sa ɗan ban rayuwa amma wannan ba rayuwa ba ce wata filashi ne kawai wani highlight ake yi ma akwai mutumin akwai annabi adamu alaihi salam da shi da 'ya'yansa wanda ake cewa ƙabila da habila har yanzu nan fa har yau suna ƙarƙashin ƙasa bayan mutuwarsu suna barzaka ajiye ba su je ma kiyamar ba balanzu za su tafi aljanna ko su tafi wutar suna nan a ƙarƙashin ƙasa tun daga annabi adam ba wani mai ƙididdiga ne sun yawan wannan shekarun a tsakani ba wanda ya sani daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da wani abu shuhada uhud suna nan a ƙarƙashin ƙasa a binne shekara 1400 da wani abu kai baya annabi isa annabi musa zuwa su annabi ibrahim alaihi salam duk suna karkashin kasa ba shekara dubban miliyoyi to kai in ka mutu ka san irin kwanan da za ka yi a ƙasa kafin allah da shi alkiyama ba ka sani ba shekara dubban ɗaruruwa ake yi ba dubban ɗaruruwa daga cikin wanda ƙur'ani ya ba mu labarin rayuwarsa ta yi tsawo fiye da kowa ma wanda ƙur'ani yake ba mu labarin sai na annabi nuhu alaihi salam shi ma duk tsawon shekarunsa an ce shekara dubu ba hamsin yayi falabi safi ma alfa sana illa hamsin na abu shekara dubu ba hamsin yayi to amma wa ya san shekara dubu ɗari nawa aka yi daga annabi nuhu zuwa yanzu kuma a raye yake ransa iya jikinsa in daɗi yake ji iya jin daɗi da annabawa duk suna cikin rahmar Allah amma duk wanda ba annabi ba in daɗi ne iya daɗi in azaba ce iya azaba ce kala dubban ɗaruruwa yasa Allah ya ce ma fa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah illa qalil karke da duniya ta rode ka ba wani abu da zai daga ido ya burge ka mutar kana da imani abin sha'awa a gare ka imani da tauhidi da mutuwa akan suna wanda yini abin sha'awa gare ka amma in ka sake duniyar nan ta rode ka wallahi zaka yi asara shine Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kar ka yadda dukiyar da ba taka ba ko wata abin alfaharin da ba naka ba ko ƴaƴan da ba naka ba ka zuba ido kana ganin wani wani abu ne ka tsaya cikin rabon da Allah ya baka dukiya ce sai ka fita zaka samu abin da zaka ci godewa Allah wani iya cin a asibiti sama da shekara biyar shida bai masa inda yake ba a'a kullum sai ka sha wahala za ka samu ka ci ka gode ala wani iya kurkuku sama da shekara 20 ya daura kurkuku da ma fito ya ga yadda duniya take ba duk irin tsarin da Allah ya masa ya gode wa Allah kansa kuma duk abin da Allah ya maka gode wa Allah godiya ta gaskiya kuma Allah ya yi alƙawarin zai ƙara ma ƙarin zai ma ƙarin imani ka mutu karba da duniya da lafiya kuma zai ƙarufa ma asiri wani ba zai ji asirin ka ba rayuwarka za ta tafi lafiya kalau ko da baka tara komai ba innahum kafaru billahi ko kuma fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu Allah ta'ala iya nufi li yu'azzibahum biha domin wannan dukiya ta su Allah ya musu azaba da ita fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya male ce domin a neman ta ma suna shan wahala suna haduwa da nasab da wasab da mushakka a wajen tara dukiyar zaga ana shan wahala matukar wahala wani sai ya je gumboka wani sai ya wani a jeji wani sai ya yi kaza ya yi kaza wani sai ya duk dai al'amura na mushakka to Allah ya ce sai ya yi nufin ɗanɗana musu azaba tun a duniya ɗanɗana azaba a duniya shine Allah ya hana ka hutu ga dukiyar ma ba za ka huta ba yuridullahu an yu'alliyu azibahum biha fil hayatid dunya Allah ta'ala ya yi nufin ya azabtar da su tun a duniya ma da dukiyar ga dukiyar amma azaba ake sha bi ma ya kauna cikin irin abin da za su ci karo da shi min jam'i hamilal mushaqqa wajen tara dukiyar wahala da ake sha wa fi hamilal masa'ib da wahalhalu da musifu ba'ada ba'ada tahsiliha min at-ta'ab bayan an tara dukiyar kuma ga gajiya ga wahala wa shidda wal gham ga ga tsanani ga kuma damuwa walhazan ga bakin ciki da bacin rai don haka ma labakar mamur gumi gane ya zai nusa na faman kana da haluhu haka ba fi malihi duk wanda duke saka ta haifar masa wa auladuhu da 'ya'yansa fa hiya indahu niqima to a gunzu ta zamto niqima ba ni'ima ba kun san akwai niqima bil qaf tana nufin azaba kenan ko mushakka akwai na'ima bil ayn yana nufin jin dadi da walwala to duk wanda dukiyarsa mushakka masa'ib ta'ab shidda gham huzun to wannan duke ta zama nikima ba ni'ima ba wa in kana al-agbiya'u yarawnaha fi zahir ni'ima mali ce koda wawaye za su yi ganin me wannan dukiyar ni'ima yake sha ina dadin dukiyar da za ce sai ka kashe dan adam akanta ina dadin ta take sai ka yi tsafi sai ka kashe jariri sai ka je ka tone kababi sai ka je ka kwakulo wani abu na jikin mamaci to ina duke za ta yi madadi ina albarka a cikinta wa'ansu fa nake faɗa muku wa'ansu fa daga cikin masu tara duke da irin wannan tsafe-tsafen wallahi su matallahi gidansu ma na kwana ya gagare su hoto ne gidan ai gidan wane ne amma wallahi in dare bai isi kwana a gidan ba ko yana hotel ko iya jeji ko iya can wani guwa ta mai amfani dukiyar dukiyar da za ta raba ka da Allah ta raba ka da manzan Allah ta raba ka da yan uwa ta raba ka da mutanen kirki babu abin sha'awa a wannan kuma ka tara din ka mutu ka batta kuma kuma ka mutun ka haɗu da Allah shekarun da ba su da adadi kuma gun da baka da mataimaki ba wanda ya san mahalin da kake ciki duk wanda ya fi kusa da kai to bai isa ya gane me kake sha gabarin ka ba wallahi bai isa ba ɗanka matarka mahaifanka ballanta na 'yan sai kayi sai kayi wanda dama duniya ce ta kawo su kawai duniya ce take tafi da su in duniyar ta gudu tun a duniyar ma wallahi ba za su zauna da kai ba tun a duniyar ma to saboda ka mashi kai taitaye mu duk abin da za mu yi bisa tsarin addini ka nemi dukiya ba a hana ka ba amma ta hanya mai kyau sai Allah ya taimake ka wajen sarrafa ta da ba da zakka da taimako da kiyaye ta sai Allah ya saka zama ni'ima gare ka a duniya kuma ni'ima gare ka a lahira amma in ka nemi dukiya ta gurbatacciyar hanya to gashi dai Qur'ani iya faɗa mana tun a duniyar ba za ka zauna lafiya ba tun a duniyar wallahi Allah ba zai bar ka zauna lafiya ba shine inna ma yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayati dunya abu na biyu kuma wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun dukiyar za ta yi sanadiyar lokacin da ranka zai fita zai fita kana kafiri az-zuhuq shine al-khuruj bi shidda wa dhiq ran zai fita da kunci da wahala kuma zai fita an mutun iya matsayin kafiri to wannan mai abin sha'awa wannan mai abin sha'awa duk fa inda dukiya ta kai dukiya abu biyu zuwa uku su ne fa manufa da za a gane wane mai shi ne wane mara shi ne abincin da za ka ci da sitarar da za ka sa da inda za ku kwanta wanda ba shi bane dukiyar shi ne mai za ka ci mai kasa a jikinka ina za ku kwanta in ka ɗauke wannan to da talaka da mai kudin basu da bambanci kuma wannan tun kafin ka zo duniya Allah ya tsara mana abincinka inda za ka kwanta mai za ka sa duk Allah ya tsara amma jannan in ka sake dukiya ta rinjaye ka to ka kwatanta kanka kamar mai gadi ne yanzu misali ka ɗau masu gadi kana da dukiya a shagunan kasuwa ne a ina ne a gona ne idan wannan mai gadi gari ya waye ya isa ya ɗauki ɗin shagon ka ya tafi da gidansa ya isa ka sa wa'ansu a gidan manka suna siyar ma da mai idan an tashi an yi balas-balas ya daidaita akwai wanda zai isa ya dawo daga cikin ma'aikatan ya buɗe ce zai zuba wa wani mai daban bayan ba sani ba bai isa ba to kaddara kankaran da za ka mutu ko mu kullun shagon ka baka tafi da shi lahira ba yanda ka san mai gadi idan yayi gadi zai ajiye abin da ya gada da daddare da safe a zo a auka a yi kasuwanci wallahi tallahi haka za ka yi ran da za ka mutu wallahi ko kullum shago ɗaya ba za abin da ya gane shi ba ko bututun mai kai ɗaya ba za a ce kai wani a haɗa shi da wannan ba alahira ya sai da shi abin shi wallahi ba za a yi masa da shi ba haka za a kai ka ko zobe hannun ka sun cire zobe wallahi sun cire ba su kai ka da shi ba balle da na agogo to akan wannan za ka bata lahirarka akan wannan dai wanda wannan dinnan a yanzu za ta iya faruwa a yanzu nan kafin mu tayi da karatun nan hidi aka yi gawar ka gida a cikin jana'iza gobe karfe goma ko karfe sha daya ba wanda ya fi karfin wannan kuma ka yi da ka bata da Allah ka bata da 'yan uwanka akan wannan shi yasa wannan malam ya lissafa su da agbiya mutanen da hankali bai ihe su ba Allah ka tsare mana hankalin Allah ka tsare mana imanin na ma ya ci gaba ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم ولكنهم قوم يفعرون wata halayya ta munafikai ji Allah ya halifuna billah daga cikin halayyar munafikai suna rantsuwa dama su rantsuwa ba su dauke da komai ba duk inda munafiki yake wallahi summatallahi rantsuwa gonsa ba komai bace shi ya dauke ta tamkar hira kawai ta yau da gobe aka yi mai da rantsuwa bai fi kwana hudu ba zuwa biyar kai wani bawan Allah muna tare da shi sai wani ya zo zai irin gaida shi dinnan ya wuce bayan sun gaisa yake ce a wani daga gu kaza yake daga gu kaza kake wallahi ya yi rantsuwa ta fi goma sha biyar akan wannan magana ni a gaba na aka yi wani wani wallahi tallahi ba daga billahi lazi la ilaha illa ba daga can ta waye saka me a cikin na wannan rantsa rantsa duk da ya zo gunsa ne da karshe mai maula dan bashi 200 300 tafi shi yasa ya dinga wannan rantsuwar hi ba daga dan yake ba daga dan yake ka ga rantsuwa abu munafiki ba wani abu bane duk mutumin da yake da kwaɗayin abun duniya to abu biyu mai sauƙi ne agunsa zubar da mutunci da rantsuwa wannan ba komai bane agunsa kuma iya ɗaya daga cikin manya-manyan halayyar munafiki kwaɗai da kuma rantsuwa akan ƙarya da kuma jure wulaƙanci abinda za ka jure a matsayinka na mumini abinda za ka kwana ka iya ɓata marai an faɗa ma wata magana kan wani abu to wallahi munafiki sai a faɗa masa dubunta amma bai damu ba domin zuciyar malijin zuciyar baya kaɗawa ya mutu ya mutu a fahimta saboda ka mu kiyaye wannan Allah ta'ala ce ya wa ya halifuna billah in munafiqai rantsuwa suke da abin da da kai su innahum laminkum musamman idan an samo ganima manzon Allah da sahabbai an samo ganima an dawo za a raba to shikenan munafikai sai a zo a kewaye wallahi manzon Allah muna tare ai baka gani ma a sahun gaba nake ai kiran sallama ranan ba dalla daren ya makar ba da ni zan yi kaza kaza kaza ai ne innahum laminkum kenan ai da mu aka gama kungiyar ai ne sakataren farko ai a duba list da sunana ciki to wani abin duniya ya zo kenan amma idan wahala za a sha wani aiki ne ba a tsaron kudi zai zo da kuma guduwa za su yi mazagansu ba amma duwan da ya zakalkale ai mu ne kaza da mu aka yi kaza to ka bi a hankali ba wa maki wata duniya ce ta zago ko ana zaton wata duniya za ta zago shi ne wa ya halifu na billah suna rantsuwa da Allah innahum laminkum wallahi suna tare da ku in an samu ganima kenan mithlukum ai yan uwanku ne kutankwacin ku ne to sai Allah ya ce wa ma hum minkum wallahi ba sa cikin ku to ba su da imani katangar da ke tsakanin mu da su imani ne ba su da shi annabi nuhu alaihi salam fa dan sa da ya haifa a cikin sa aqida ta raba su sai Allah ya ce wannan dan ba iyalinka bane an gane ko annabi no ke cewa rabi inabni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin sai ce ya nuhu qala ya nuhu innahu laysa qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu 'amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'iduka an takuna
Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahlik Nuhu wannan baya cikin iyalanka ɗansa ne ba da ya haifa da cikin sa ba domin shi ba mai imani bane Allah ya ce baya tare da kai ba tare kuke ba innahu laysa min ahli sai Allah ya faɗi dalili dalilin da Allah ya kore wannan dan daga zuriyar Annabi Nuhu alaihi salam sai ce innahu amalun ghairu salih a wata ruwayar innahu amila amalun ghairu salih domin shi iya aikata wani aiki aikin da ba mai kyau ba aikin kafirci shi ne amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm daga yau nuhu inji Allah karka ƙara tambaya ta kan abin da baka da ilimi a kansa Allah yake masa tsawa inni a'izuka an takuna min al-jahili ina ma wa'azi karka zamto ɗaya daga cikin jahilan mutane Allah ke faɗa nuhu alaihi salam wannan magana to kaga nan ma'ala ce wa mahum minkum ba sa cikin ku abin da ya kasu kwadayin dukiya ne innahum la minkum wa mahum minkum walakinnahum qaumun yafarqun sai dai mutane ne matsorata alfarqu alkhawf kenan mutane ne matsoratan gaske ba sa iya juriya juriyan yaki juriyar talauci juriyar juriya ta jinya munafiki bai iya wannan ba a kullun dadi yake so ya ji kawai ya samu ba wahala ba takura a kullum burinsa kenan ya zubu da mutuncinsa ya zagiwa ne batawa ne inda zai ji daɗi shi ne kawamun ya faraƙul a wata ayar a cikin suratul munafikin Allah ke ce ya hasabu na kulla hatin alaihi duk wata aya idan ta sauko he su zaci da su ake yanzu wani iya cin iya caka iya huwa da zafi don ka tuba ka bawai ka tubar wa Allah wallahi ba wani zafi qur'ani ne yake bada labari yanda ake yi ko babba magana ta ɗaya a ciki ba maganar kowa a ciki maganar Allah muke karantawa an fahimci wannan saboda ka Allah yake cewa kada ku yadda ku siffanti da irin wannan innahum la minkum wala cewa ma hum minkum ba sa cikin ku ba walakinnahum qaumun yafraqun malan ya fidda wata ka'ida anan yace yahlifuna da yafraquna sai a gawa bi sigatul mudari'a yahlifuna siga siga ta tafi'ili mudari'i yafraquna siga ta tafi'ili mudari'i an fahimta sai ce lidilala ala tajaddudi wa anna zalika da'abihima sai ce abin da yasa Allah ya kawo fi'ili mudari'i wa yahlifuna qaumun yafraquna duk fi'ili ne mudari'i guda biyun to sai malik ibn ashur yake cewa dalilin da Allah ya sa ya kawo wannan fi'ili mudari'i lidilala ala tajaddudi domin in wa'ancan sun fice akwai wa'ansu in wa'ancan sun fice akwai wa'ansu abin sabuntuwa yake munafikan da da ne yanzu duk kusan halayyarsu daya sannan kuma wannan da'abinsu ne tsarinsu ne rantsuwa akan ƙarya da kwaɗayin dukiya da lokacin manzon Allah suka haka ma suke a yanzu shine dalilin da yasa fi'ili mudari'i yazo da can din da yanzu duk abun akwai continuation a cikin abun daga wancan har yanzu abin bai tsinke ba an fahimta shine qaumun yafarqun aya ta ga malam
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون Allah ce lau yajiduna marja'an da a ce lokacin fita yaki su wannan munafikan za su samu marja dan gunda za a fake a buya a kasa ganin mutum shine malja Allahumma la malja wala manja minka ila ilai wata mafaka kenan da za a ce samu wata mafaka su buya ba a gansu wala da sun buya au magharatin magharat shine a magarat sun fassara shi da kogo mai fadi an fahimta algharul wasi'a kogo ne amma iya da fadi mutum zai iya shiga cikin su ya buya bayan su rasa mafaka a garin Madina da a ce sun san da wani kogo a jeji wallahi da sun gudu sun buya wannan kogo aw mudakhal mudakhal kamar kogo akan dutse kuma magarat kogo a ƙasa a rami mudakhal kogo a saman dutse da ko za su samu kogon saman dutse in ji Allah wallahi da ya sun gudu sun ɓoye domin kada a tafi yaƙi da su Allah ne ke habarta mana wannan an fahimta sun mazakara shiddatu jubnihim inda ma nazal bihim shada'id sannan sai Allah ya ambaci irin tsananin tsoronsu da tsoronsu mafi tsanani a lokacin da Allah ya saukar da wani tashin hankali ko yaƙi ba sa iya jurewa su gudu nan su ɓuye nan shi ne lauye jidunan malja'an a magharatin a mudakalan lawallau ilaihi Allah ce wala da sun juya an kuci sun je sun ɓuya wa hum yaji mahun a yi tsuri'un a gaggauce a gaggawa a guje za je su ɓuye domin kar mazan Allah ya gansu ya ce wani wani da kai a cikin yaki kaga daga cikin sufar munafukai akwai tsoro ba sa iya jurewa su faɗi gaskiya ba sa son su faɗi gaskiya domin kan ran wane ya ɓaci suna gani idan ran wane ya ɓaci shi kenan kuma so sun shiga ku a duniya an fahimta sau sa raka wani iya cin halayyar mu da baki suna da tsananin tsoro ba sa iya faɗar gaskiya wa hum yajma'un aw yusri'un fa laysa lahum mamlaka ba su da wani tsari ya attaqiduna biha ala thabat wanda za su dogara kan abin su samu tabbatuwa ba su da shi shi munafiki kullun kamar mai ne aka ruwa duk inda aka juya shi tafiya yake imma'a ba su da ra'ayin kansu yau idan suna nan abin duniya ya kare to gobe suna can idan abin duniya ya kare gobe suna can ba su da wani ra'ayi nasu laysa inda hum sabatu ba su da wata tabbatuwa na'am aya ta gaba mala to ana mana ishara lokaci yayi za mu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya na shafa'a wannan shine darasin mu na 12 a suratul tauba insha Allah na'am na'am
babu sauyawa lahira so da tauba kenan alaji ba akwai inda ake cewa ina zaga matattu na'am imani a cikin gani aka tada suna da cikin kafin eh akwai su ko ba in an tada ina zaga alkiyama na'am mutane mutane suka tashi na'am za mu ce kwafe muna kwanci aka tada ba cikin matsayi eh man ba sana min markadina eh haka ne wannan masu imani kenan alaji wannan kuma duk tana tana bayani kan munafikai ne yawon eh duk wannan magana kan munafikai take amma masu imani in Allah da duk wannan musiba za su same ta ba Allah ya samu na cikin masu imani Allah ya samu na cikin su gaskiya za mu yi ina to shi kenan insha Allah to shi na'am na'am ban ji ba masu promotion exams eh to shi kenan insha Allah insha Allah insha Allah to muna addu'a Allah ta'ala ya ji mu ya ji gan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya da wannan rayuwar Allah ta'ala ya tsare mu daga munafirci Allah ka mana katangar karfi daga fada cikin munafinci Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana zukatanmu wannan karatu da muka yi Allah ka amfanar da mu shi a rayuwarmu Allah ka ba mu ikon gyara kusakuranmu ya Allah Allah muna roƙonka da mu da zuriyarmu Allah ka shirya mu tafarki madidici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira garinmu wannan gari namu na Gombe Allah ya ƙara masa albarka da sauran garuruwanmu gaba ɗaya Allah muna roƙonka da wannan jiha tamu da jihohin musulmai da ƙasa duka Allah ka mu lafiya da zaman lafiya dukan wata fitina da tashi hankali Allah ka tsare mu daga faɗawarta Allah ka tsare mu kamar da ka tanga karfe daga faɗawa cikin fitina Allah abin da yake doso mu na zaɓe da harkar siyasa Allah ya sa yi lafiya a gama lafiya Allah ka mana zaɓi na alkai da gare ka ya rabbal alamin akwai ɗaya daga cikin yan uwa malam Umar mai wani shago na Islamic medicine to ya aiko a sashi addu'an cewa iya fama da ciwon kafa iya roƙon addu'ar yan uwa kan Allah ya bashi lafiya to muna addu'an Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya da shi da marasa lafiyar mu a gida ko asibiti duka Allah ba su lafiya akwai yan uwa ɗalibai da ma'aikata masu ƙoƙarin jarabawa wa'ansu promotional examination za su yi wa'ansu kuma jarabawa ce ta neman aiki da neman karatu duk dai mana addu'a ga 'yan uwa musulmi waɗanda za su rubuta jarabawa Allah ya sa alkhairi a ciki Allah ya ba su nasara ya ba mu nasara da abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ya cimma mana shi abin da ya doso mu na shari Allah ya mana tsari na'am arama ma ya zo da sakon addu'a shi ba to za mu fara da shi kansa bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa wanda ya baka sakon addu'a shi ma mana masa don Allah ya biya nasa bukatu to ana sanar da wani domin ba a cigiya a masallaci ana sanar da wani ya manta agogonsa a masallaci agun alwalakin ana sanar da shi sanarwa yake don cigiya manzala ya ce to duk cigiyar da aka yi a masallaci kar Allah ya sa a ganta da kasuwanci da cigiya ba a yin su a masallaci amma ana sanarwa a masallaci ana sanar da wanda ya manta agogonsa ana sanar da shi ya samu ladanin masallaci ya masa biyayya Allah ya samu dace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم